din nan mai saukin hali ne in ce Ibrahim mai saukin hali ne daɗin ja inna nulayu taraka wa idza nasulu amma baran da dai fishi ne tumbe to komi jaruntan jarumi sai damararsa ta kwance ta hatta kan astar kulli jabani la la nulayinu man yasubbu dariqana amma ba na ba da sauƙi da sauƙin hali a wurin mai zagin ɗariƙar mu ba na ba shi sauƙin hali la la nulayinu man yasubbu dariqana faladai yakhbuzu biqwali wa lisani idan mutum ya zagi ɗariƙar mu to wannan kam ba zai samu sauƙin hali a wurina ba sauƙin hali da sanyin halin da aka sani da shi shi mai zagin ɗariƙar mu ba zai samu wannan ba wato sai ya gamu da duk abin da baya tsammani na muguwar magana a bakina da harshe na haka manzon Allah da an taba shanin Allah to sai yayi tumbe
ya kuku warazatan waya ta kummada
manzon Allah ya kuku warazatan in ka ambaci zatin sa zatin sa yafi dukkan halitta ga baki ɗaya komai da komai wa in ko ana rige ne sari'u ku yi gaggawa sai kuma ka ce sabiku ku yi rige-rige wa sabiku na sabikun ulaikar muqarrabun duk wanda ya riga shine a gaba wane ne ko ya riga banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasbiquhum mada ya riga kowa shanye fage tsakaninsa da Allah
waya baharuhum nuran waya fadaluhum ziya waya baharuhum nuran haskensa kuma ya haskensa ya kwarzanta fiye da hasken kowane abu da me kuma in yayi ado adonsa ya fi na kowane mai ado
إذا المرء لم يستطع من الضر من فذا ولا به من بعثه وتعوذا أصاب مديرا من هذا الدهر منفذا يجود بأمن ويرضي بلا أذى فلله ما أمر ولله ما أحيا إذا المرء لم يشفع من الضر من فلا Idan dai mutum ya gamu da wahala da damuwa irin ta duniya ko kowace irin wahala matsuwar rashin lafiya ne, matsuwar hali ne, matsuwar harkar duniya ne ta matsa mutum ya rasa yadda zai yi ya fita. In dai bai samu fita ba, ya zai yi. to yadda zai yi maza maza sai ya fake wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi gani na zo wurin ka kuma ina ina neman ka taimake ni ka kiyaye ni in yayi haka to ya samu munkizan ya samu wanda zai raba shi ya tsamo shi ya raba shi daga damuwan nan wadda ta dame shi ya ya samu inda yayi haka idan mutum damuwa ta same shi ya rasa mafita to ya koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fake zuwa gare shi ya nemi cewa manzon Allah ɗin ya karɓe shi daga wannan abu na damuwa ya fidda shi cikin damuwan nan to a saba mujirar wannan mutum ya samu mutum wanda yake mai beli wanda ba irinsa wanda zai raba shi da wannan damuwa min azaddari daga daga wahala ko zafi ko damuwa irin ta zamani ya samu munkizan wanda zai tsamo shi daga cikin wahalar da yake ciki inda ya koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama duk damuwar da ba mai yaye maka damuwa sai Allah Allah nan ka roƙe shi ka biyo ta hannun wanda ya aiko wajenka manzo Allah yana kyauta bila mannin ba gori kyauta yake ba iyaka kuma ba gori
wai guri bila aza wayurdi yakan kau da kai ko bila azan ba tare da ya cutar ba wani lokaci mutum idan an masa wani abu mara kyau yakan kau da kai amma ta ciki tana ciki yayi kaman bai damu ba amma ta ciki tana ciki to manzo Allah ba haka bane in ya kau da kai din ya kau da kai kenan ba wani abin da ya saura ya yafe
falillahi ma ahaba walillahi ma ahaya falillahi mamakin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar yana da yawa baya misaltuwa walillahi ma aya mamakin abubuwan da annabi ya raya na rayuka na zahiri da baɗini da da gyara zuciyar mutum a mai da shi mutumin kirki a raya shi afaman kana mai afaman kana mai yitan fa ayinahu wajalna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama matalu fi zulmati laysa bi kharijin minha idan mutum ba musulmi bane to ba mai rai bane to annabi yakan ra irin waɗannan matattu a sa musu rai na imani
فكم كرهة قد بعدها ومعرة ومن فرحة غير بعدها ومسرة وكم قتلت منه لدى كل مسرة جميل نوال تحت نور أسرة فعلا وسهلا بالسماء وبالسقيا فكم كرهة قد بعدها ومعرة fakam da yawa min tarhatin da yawa bakin ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore bakin da yawa yakan kore bakin ciki wa ma'arratin ko abin kunya abin bakin ciki ko abin kunya da yawa manzon Allah yakan kore wa mutum waɗannan abubuwa
ومن فرحة قد بعدها ومسرة kuma da yawa manzon Allah yakan jawo mutane abin murna da abin farin ciki
وكم بسطت منه لدى كل أسرة wa kam بسطت Mhm.
منه da da kulli لدى كل أسرة Mhm.
يميل نوال تحت نور أسرة fa kam busidat minhu yaminu nawalin نعم da yawa yakan shimfiɗa hannun baiwa sallallahu alaihi wasallam hannunsa na baiwa na kyauta da yawa yakan shimfiɗa ta Mhm. Ah, ga kowane abu wanda yake na usratin na alhamza ko إيه، هو.
kwan baki to game da kowane tuntuɓe da aka yi manzo Allah yakan kau da kai yakan ba da baiwa ko da an yi tuntuɓe
تحت نور أسرة Eh? To akan gane murnarsa ta ta nuri a sirratin wato ƙarƙashin hasken ah, zanen fiskar zanen goshi domin kowane mutum yana da ɗan zanen goshi to irin wannan ɗan zanen nan na goshi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi murna sai a ga wurin yana kyalkyali fiye da kullum kamar an ɗauke abin ah, a ga haske haske ya, ya bayyana a wannan fiska tasa dama mai haske ce amma in yayi murna to sai yan naɗin da da ake da su a fiskar nan duk sai su kwaranye sai ga fiskar ta fito kal fiye da yadda take kullum in ko ransa ya ɓaci akan ga yan naɗin naɗin sun dawo fiskar kuma sai ta yi ja to an ɓata masa rai kenan daga nan sai ga sahabbai su ce wane ne ya ɓata maka rai wa ya ɓata maka rai mu je mu kashe shi wa ya ɓata maka rai mu je mu kashe shi
فهذا وسهلا بالصباح وبالسقيا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin ka da kowa ahlan wa sahalan bis sabahi wa bis suqya tsakanin ka da kowa lafiya barka da zuwa lafiya kamar abin da yasa ake cewa ba ko ahlan wa sahalan wai da ka sauka nan ka sauka ne cikin iyalanka kar ka damu ka sauka ne a cikin ahlan iyalanka ka sauka ba bakunta sahalan kuma duk abin da kake nema za ka same shi da sauki ba damuwa shine ahlan wa sahalan haka manzo Allah yake kullum ahlan wa sahalan tsakaninsa da kowa a cikin iyalanka kake ba damuwa kuma komai zaka same da sauki ba damuwa safe da yamma فلله مدعو في كلب استيعابك ينير به بكر ويعذب مهلك ولله صدق منه بالعلم مشرك يرى ولا لبد والجفن مدرك ولا عجب فلقد وهم صالح وعيا فلله مدعو فيه كالمسك يعبق farillahi madhum fi wato mamakin yabon da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam in ka kwatanta kamshinsa wane almiski da kamshi wajen kamshin yabon manzon Allah mamakin yabon Allah yadda yake da kamshi fiye da almiski
ينير به بكر ويعذب مهلك wato idan mutum yana yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya haskaka masa tunaninsa waya zu man digu sai maganarsa kuma ta yi daɗi inda yana yabon manzon Allah sai Allah ya buɗa masa tunaninsa fikirinsa ya haske sannan kuma maganarsa ta yi daɗi a cikin yabon manzon Allah
ولله صدر منهم بالعلم مشرك mamakin ah, yadda Allah ya zuba ilimi a cikin zuciyar manzon Allah ko kuma zuciyar ma mai yabonsa ilimi mai haskawa
يرى ما وراء البيت والجفن مدرك idan an koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yara ma wara al-ghaibi ko نعم yana ganin ba wai gaibu ba har ma abin da yake bayan gaibu annabi yana ganin sa wal jafnu mushriqu مدرك mutrigo lokacin ko ba bacci yake yi ba amma ya saki idonsa kasa kasa amma yana ganin fiye da bayan gaibu idan mutum ya ce annabi bai san gaibu ba to ka ce yayi bayani in bai yi bayani ba ya zama kafiri gaibu hawa biyar ne a cikin alkur'ani akwai gaibun da yake banci Allah shi kadai ko da yake shi Allah wurin sa babu gaibu inna Allah la yakhfi alayhi shay'un fil ardi wala fis samai ba abin da yake buya wa Allah ko ina abin yake balle abin ya zama gaibu in ka ji an ce gaibu an dangana wa Allah to ana so a gaya maka abin da kowa bai sani ba sai Allah gaibun Allah kenan amma shi a wurin sa babu gaibu ba abin da yake buya masa to wannan ayar suratul namli tana faɗa mutane sama da ƙasa kowa da kowa ba wanda ya san gaibu sai Allah shi kadai qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ga yawa duniya sama da ƙasa ba wanda ya san gaibu sai Allah wato ana nufin abun da ya wuce alamul lahuti kenan in an wuce alamul lahuti za a je wajen huwiya to wannan kowa da kowa ba shiga sai dai ta'alluki abin da ya kai can ba wanda ya san shi kuntu kanzan makhfiyan lam uraf ahbabtu an urafa fa qaratu khalqan fa ta'arraftu ilayhi fa bi arafuni anan ba wanda ya san wani abu kowa bai sani ba sai Allah shi kadai abin da ya wuce nan ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan sai Allah ya ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a babu waɗansu mutanen da za su kewaye da ilimin Allah su san shi sai abin da Allah ya ga dama ya bayar da ya ga dama zai bayar din sai ya fara bawa annabi Muhammadu ya ba shi ilimin gaibun da kowace halitta ba ta sani ba komi girman mala'ika komi girman manzo kamar yadda zuwa cikin suratu wancan aya da na karanta cikin suratun namli wanda ta keɓance Allah shi kaɗai din annabi kuma ta sa suratu ali imrana Allah yana cewa وما كان الله ليطلئكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله Allah ba zai gwada muku gaibunsa ba, amma zai zaɓi wani daga cikin manzanninsa ya sanar da shi ku dai naku imani da Allah da manzanni. To annaba dukkan zaɓaɓɓu ne, Allah ya tsari min malakatu rusulan wa minan nasi. Tun an ce za a sake zaɓe wa kenan ka ga kake kake tsammani. Ai dole. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء duk kuwa muttabauna ne su rusul din to aka sake zaben manzon Allah aka bashi ilimin da kowace halitta bar sani ba na gaibu saboda haka nake cewa li waqtum ma Allah la yasuni fi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal ina da wani lokaci tsakanina da Allah komi isan manzo don manzanci komi isan malaika don kuzanci bai san halin da muke ciki ni da Allah ba kamar yadda muka faɗi farkon karatunmu a shi annabi shi kadai yake iya ganin Allah cikin ahadiyya shi ko yana ahmadiyarsa amma sauran halitta duka ko manyan annaba sai dai suka Allah cikin wahidiyarsa shi kada yake cewa qul huwallahu ahad daga huwiyya sai ahad to anan annabi sallallahu alaihi wasallam yake ganawa da Allah cikin ahmadiyarsa ya ga ahadiyar Allah ba da nisbati sauran annaba sai dai wa ilahukum ilahun wahid to gaibu na ɗaya kenan wanda yake banci Allah nabi wanda yake banci annabi Muhammadu tare da ayoyi da hadisai gaibu na uku ya keɓanci annabawa su kadai wanda ba su ba wanda ya sani sai su shine wanda yake zuwa a cikin suratul jinni alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasuli Allah shine masanin gaibu ba zai bayyana kowa kowa gaibun nan nasa ba sai dai yardaddu daga cikin manzanni kuma dukkan su yardaddu ne a ce sun san gaibun da mu ba mu sani ba wanda ba annabawa ba kenan to daga nan gani Allah shi kadai gani annabi Muhammad shi kadai gani annaba su kadai akwai ghaibu na siddiqai sakatarorin annabawa kullu nabiyyin siddiqun wala aksa kowane annabi siddiqi ne amma ba kowane siddiqi annabi ba lokacin da ake wa annabi Yusuf kirari shi annabi ne wasu ne masa kirari akan siddiqiya suka ce yusuf ayyu siddiq aftina fi sab'i baqaratin simanin yakuluhunna sab'un ijabun wa sab'i sunbulatin khudrin wa ukhra yabisan ka ba mu yusuf a matsayinka na siddiqi ka ba mu labarin wani mafarki da sarki yayi wato dogon mafarkin nan da aka nuna mutane suka ce a azu ahlamin wa ma nanu bitawil ahlam bi alimin yace fassaran mafarkin shekara bakwai masu zuwa nan gaba za su zama shekarun koshi damana za ta yi kyau za ku samu amfanin gona mai kyau amma ina so ku shirya wasu shekara bakwai masu yunwa ku yi musu tanadi ku ɓoye abinci akwai shekaru guda bakwai za su zo masu yunwa su kuma sabun ijabun sannan kuma bayan nan za a samu ƙoshi tazra'una sab'atin yadaba kuma hasabtum fadaruhu fi sunbuli illa qalilan mimma ta'kulun ثم ياتيهم بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما توسنون ثم ياتيهم بعد ذلك عام في يغاث الناس وفي يعصرون kaga ya bada labarin abin da zai faru cikin shekara akalla goma sha biyar nan gaba siddiqi a matsayin siddiqiya tun ba ya so kan magana annabci ba to haka ya faru da yawa ga siddiqai babban siddiqin ma shari'a shine sayyidina abubakar abubakar ya zo rasuwa sai ya kira ummul mu'minin ɗinsa Aisha yace ba na son kowane ɗana kowace ƴata su yi talauci amma na fi jinki a matsayinki na uwar muminai na baki kwandon dabino ashirin ki maza maza ki sa a kwaso in kika sake har na mutu to fa ya zama gado ku ko magadana ma antum illa ma huma ma hum illa akhawaki wa ukhtaki ku magadana ku biyar ne yan uwanki maza guda biyu yan uwanki mata guda biyu sai ta ce babana na san jan uwana maza guda biyu na san Abdurrahman na san Muhammad mace kuma na san yayata Asma'u to wace ce ta ukunta mu mu mata Sina Abubakar yace zatu badnin uraha jariya yace Habibatu bintu Kharija matata bayan na mutu za ta aihu ta mata za ta aifa ta mata za ta aifa haka ko aka yi Sina Abubakar ya rasu daga bayan ya rasu sai bintu kharija wato habiba matarsa sai ta aifi yata mata aka sa mata ummu kulsum har lokacin da sayyidina umar yake cikin sarauta sai ya nemi ya aure ta tana yarinya sai ummul mu'minin aisha ta mata magana sai bata amsa ba ummul mu'minina aisha sai wa kanwata magana amirul mumini na son ki sai ta ki aka kada aka rawa ta ki aka kada aka rawa ta ki sai damuwa ta samu ummul mumini na aisha wannan babban mutum sarkin musulmin duk duniya abokin babanta ne abokin mijinta ne yaya za ta yanzu ta gaya masa wannan magana cewa yarinya ta ki sai ta kira amrul as ta ce da Allah kai ne ka iya dabaru ka fidda ni cikin abin da na faɗa ciki menene ka ji ka ji amirul mu'minin na son kanwata ummu kulsum amma na kada na rawa yarinyar nan taki ya za ka ka fidda ni ha kwantar da hankalin ki zan fidda ki yanzu nan sai amrul al je wajen sarkin musulmi sai na umaru yace na ji labarin kana neman yar abubakar da aure yace haka ne baka son aure da a ranka ne ba haka bane mu ma maza fa tsoronka muke yi balle mata balle ƴan mata balle balle ƴar gata wadda ta tashi a gidan annabi a gaban yayarta zan baka shawara akwai wata wadda ta fita wadda ta tashi cikin ladabi kuma ta fita ta fita kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam yar sayyidina ali yar fadima ita ma sunanta ummu kulsum ta fi maka yace to shi kenan sai ya aika wajen sai na Ali da Allah irin zinariyan nan na gidanku ni ma kar a haramta mini ina son auri yakka mai suna ummu kulsum yace ai yarinya ce yace duk da haka dai wancan din ummu kulsum ta buka din ma ummu kulsum ta ma ummu kulsum sunan su shikenan sai to dan aiko da ita ka ganta ka ga yadda abin yake sai sai na Ali ya dora mata wani abu ko dabino ko kayan wani abu dai in kuka kai wa sarkin musulmi yace masa wai ga yadda abin yake sai ta kai ta kai ta miƙa masa ta ce baba na aiko ne yace gashi in nuna maka ga yadda abin yake sai ya kama kafarta sai ta kai kana sarkin musulmi zaka yi abin kunya dan an aiko ne kawo maka wani abu sai ka kama kafata sai yayi dariya ta koma gida da fishi ai na kai masa amma ka san abin da ya faru kama kafata yayi sai dinali ta ce ai mijinki ne ita ai ban sani ba kaga abubakar ya gano matarsa za ta aihu bayan ya mutu za ta aifi ta mata banda siddiqi wa zai ke gano wannan kuma akwai abubuwa masu tsanani a cikin wannan magana akwai khamsun la ya'lamuhunna illa Allah akwai abu biyar wanda ba wanda ya san sai Allah kenan sai wanda Allah ya sanar da shi kenan inna la indahu ilmu sa'a wa yunzilu ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksubu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut to ga Abubakar ya zan abin da cikin mace ta kunsa mace ce kuma za a haife ta mata bayan ya rasu zaka iya cewa to ai ko likita yana sane da abin da mace za ta haifa in an kai masa je namiji ne ko mace ce ko tagwaye ne ko mata ne ko maza ne ai likita ma yana yin haka ce to ai Allah ya ce ba wanda ya san abin da yake cikin mace in ta yi ciki sai Allah shi kadai ka ce wai likita ya zai ya sani to a tambayi likita wannan yaro ko yarinya da za a yi fa shekara nawa zai yi ko shekara nawa za ta yi wani miji za ta aura ko wace mace zai aura ko mata nawa zai aura wace sana'a zai yi in ya girma likita zai ce mi a don no kaga da kansa ya ce bai sani ba kenan a don no saboda haka duk da yana cikin arrahmanu allama alqur'ana khalaqa al-insana allamahu al-bayana wala yuzu bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ba mai sanin wani abu cikin ilimin Allah sai abinda Allah ya ga dama ya bayar kaga na siddiqai kenan to akwai kuma na kowa da kowa na Allah shi kadai na Annabi Muhammad shi kadai na manzanni su kadai na siddiqai su kadai akwai na kowa da kowa in Allah ya ga dama الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان با خلق المسلم كو خلق المؤمن آه. خلق الإنسان mutum zai tsaya a nan ya ce maka yanzu zafi awo kaza ne sanyi awo kaza ne a ƙasar amerika kudancinta kaza arewacinta kaza tsakiyar ƙasar kaza ya koma gabashin duniya rasha sanyi awo kaza kaza kaza gobe za a yi iska tsakanin awa kaza da awo kaza ranan kaza ga watan kaza za a kama rana ko za a kama wata kuma gobe za a yi kaza za a yi kaza ai ta faɗa maka abubuwan da suke a wurinka su gaibu ne amma yadda abin yake a wurin mutane wato kamar dai yanzu karfe nawa rana take faduwa a garin nan to nawa take fitowa ha shida da rabi ko shida da rabi take fitowa to ya kusa tun ta fito ba wai ya kai kusa da tun bata fito ba to irin wannan ilimin ne irin wannan ilimin ake ce masa gaibu ne abinda ka san haka yake in yazo ba zai saba ba amma bai zo ba tukuna shine gaibu din kai ka riga ka jarraba ka sani kai nakali ba zai saba ba ko da bai zo ba haka zai zo to sai ya zama gaibu a wurin wanda bai sani ba wanda sani kuma ya san shi to shine il ilimi kenan to wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi aka ce mana anan ya san abin da yake wara al-gaibi wato gaibun nan guda hudu duk gabaki da ya san abin da yake bayan su guda hudun nan ina Allah ne wanda Allah yake wanto da shi shine bai sani ba lokacin nan kuma yin ba a cikin bacci yake ba ba kuma ya ya yi gora gora da idonsa ba ya saukar da idonsa kasa amma sai gaya maka abin da yake sai ya ti alal nasi zamanun kaza kaza sai ya ti alal nasi zamanun kaza kaza sai ya ti alal nasi zamanun kaza kaza wani zamani zai zo kaza kaza wani zamani zai zo kaza kaza kuma sai zamanin ya zo kuma abu ya faru
wala ajam faqad mumtali'un wa'aya to me mamaki ne in an ce annabi ya san gaibu mutumin da zuciyarsa take cike da wahayin Allah kullum yana tare da Allah وما ينطق عن الهوى ان الا وحي يوحى Allah ya yarda ya ce ya je ya faɗa duk abin da ya faɗa Allah ne ya faɗa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuhi qul inna ma unzirukum bil wahyi Allah ya ce ya je ya bada umurni ko ya hana Allah ne ya bada umurni Allah ne ya hana wa ma ataykum rasulu fakhuzuhu wa ma nahaytu anhu fantahu Allah ce kai ko kasar annabi ya diba ya watsar Allah ne ya watsar wa ma ramaita ramaita walakin Allah harami Allah ya ce kowa ya miƙa annabi hannu suka yi hannu da hannu da hannu da annabi kamar ya hannu da hannu da Allah innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama alhamdulillah فأعجب بأمر المصطفى بشأنه يفيض الهدى من قلبه ولسانه يعرفه بالشيء دون إيانه يكين يريه الأمر قبل كيانه فيمضي على تحقيقه الامر والنهي فاعزم بامر المصطفى وساله mamakin girman lamarin annabi Muhammadu da sha'aninsa annabi Muhammadu mamakin girman lamarin da sha'aninsa duk wanda Allah zai kira a cikin manyan bayinsa zai kira shi da in galibin sunansa tare da kuma darajojin suna nan sai ka ji Allah ce ya Adamu ya Nuhu ya Ibrahim ya Hudu ya Salihu ya Musa ya Isa ya Dawudu ya Zakariya ya Yahaya kowa da ya Harun kowa da sunansa amma ku annabawan ne masu darajojin amma in an zo kan annabi Muhammadu ai ai ba haka abun yake ba ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal muzammilu ya ayyuhal muddassiru sai ce kara nuhu kara ibrahimu kara wani ne amma in ya zo jannabi wa kara rasulu ya rabbi ba zai ce kara muhammadu ba wa kara rasulu ya rabbi ba kaman kara ibrahim kara musa kara isa a'a wa kara rasulu ya rabbi wala wannan mu izdara musul ja'uka fastaghfirullah ba a ce fastaghfarta lahum sai fastaghfar lahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam saboda girman sa a wurin Allah
yufidul huda min qalbihi wa lisanihi Abuda shiriya ya fi zuyan tana zuba min kalbihi daga zuciyarsa wa lisanihi da harshensa mai girma.
yu'arifuhu bi shay'in duna iyali Yaqinun yana da yaqini abinda ba shakka a zuciyar tasa da harshensa. To wannan yaqini abinda ba shakka shine yaqini. Wato Laraba in abu daidai ne haka ne ba haka ba yayi daidai. Haka ne ba haka ba wanda ya kore wani kana kiransa shakka. Idan ɗaya ya wuce ya bar ɗaya to wanda ya wuce a ce masa zannu ɗan ƙarami a kira shi wahamu da an cire wahamu saura ya ba shakka to ba shakkansa ya shi ya yana yi me yu'arribu bi shay yaqininsa ne yake sanar da shi abu duna iyanihi ko kiyanihi tun bai gan shi ba ya riga ya san duk abun bai faru ba ya riga ya san haka zai faru shi wannan yaƙini yana nuna masa kowane lamari kabla kiyanihi tun bai faru ba sai ka ga annabi sallallahu alaihi ya zartar da umurni a yi saboda wannan yaƙinin da ya bashi labari ko kuma ya ba da umurni a bari saboda wannan yaƙinin da ya ba cewa a yi din ko a bari din
a fara tsada cikin zango a sajiyatan أكاد الهدى قولا وفيلا ونية وفي كل سر فأتترها كرية يزيد على كل الأنام مزية فقدمه إجماعا عليهم بلا سنيا أفاد الندى دين له وسجية أفاد أفاد الندى أفاد الندى منذ الله يا كرار بيوة
دين له وسجية wato kwarara bai wannan wato ɗabi'a gare shi ɗabi'a ce gare shi wato sajiyatan ɗabi'a ne gare shi kuma dinan addini ne gare shi don Allah ya an fiku ransa na son bayar da kyauta kuma ga Allah ya bada umarni a yi kyauta a bayar sai ya zama dinan wa sajiyatan ta wajen ɗabi'a sama mai kyauta ne kuma ta wajen addinin addinin mai kyauta ne shi addinin nasa
أتابعه لا قولا وفعلا ونية shine ya zo mana da shari'a ma'anan shari'a shine islam kaulan al'islamu wato shi musulunci gaba ɗaya wani abu ne wanda yake cikin zuciya al'islamu wato abu ne da yake zaune a zuciya yujibu aqwalan wa af'alan wa ahwalan wa niyatin yana cikin zuciyar mutum ne shi musulunci to in ya zauna shine zai ba da umarni a wasu abubuwa kuma a hali da wasu haluluka kuma a yi niyya da wasu niyyuka wato umarni zai baka da farko kai sallah shi imani in ya baka umarni kai sallah to sai ka yi niyyar sallah din ya baka umarni ka yi zakka kuma sai ka yi niyyar zakka din ya baka umarni kai azumi sai ka yi niyyar azumi din ya baka umarni kai haji sai ka yi haji din ya baka umarni ka yi umarni da kyakkyawan abu da niyyar Allah ne ya faɗa ka hana mummunan abu da niyan Allah ne faɗi kai bari kar in baka a takaice zan gaya ma kowane abu ma in zaka yi shi ka sa niyya a ciki innamal a'malu bin niyyati wa innama likulli imrin ma nawa eh qawlan wa fi'lan wa niyatan abin da yazo da shi kenan ita niyyan nan da na faɗa na ƙarshe ta ƙarshe kowane aikin Allah in zaka yi sosai ka sa niyya ko abinci in kai niyyar zaka ci abincin nan saboda umarnin Allah da yake kulu sai Allah ya baka lada bayan ka ci ka koshi in kai niyyar shan ruwa Allah ne yake ka sha ruwa sai Allah ya baka lada na bin umarni haka kwana da iyalinka Allah ya baka lada saboda bin umarnin fankihu duk da abin da zaka yi ka kulle Allah ne ya baka umarni ka yi shi kuma ka san Allah baya ba da umarni ai mummuna balle kai niyya inna Allah la ya'muru bil fahsha'i
yajibu ala kulli al'anami maziyata wato shi annabi sallallahu alaihi wa sallama wato darajojinsa sun wuce darajojin dukkan halitta gabaki daya ta wajen maziya ta wajen afdaliya da maziya wato afdaliya daban maziya daban wato afdaliya a mutum zai zama ya fi mutane da wani abu mutanen da ya fi kuma su kuma sai su fi shi da wani abu wanda ya fi su da shi ina ana kiransa afdaliya wanda su kuma suka fi shi da shi ana kiransa maziya wato misali ya zama mutum basaraki ne amma bai da ilimi wani kuma talaka ne yana da ilimi mutum ya zama dattijo ne baya da kuɗi akwai yaro mai kuɗi to shi abin da karami yake samu ya fi babba da shi din ana kiransa maziya amma in an gamu shi karamin da jiran kare da koko arga batun aran koko ra'ar sabbi ne amma in an kowa maziya shi babban ne yake nema a wurinsa amma maziya kenan ake kiransa kuma akan dangana ta har zuwa ga shedan in ya ga manzo Allah baya gudu amma da ya ga Umar sai ruga guje kaga annabi yana da amdaliya Umar ya samu ta maziya wanda aka samo daga cikin mu'jizar manzon Allah Sulaimanu ya kira wanda zai ɗauko maganin bilkisu yana annabi murzali amma sai ya nemo ayyukum ya ci ni biyar shi ya kabla an yato ni musulmi قال إبريت من الجنة أنا آتيك بقول أن تقوم مقامي وإن لي لقوي قال إن من الكتاب أنا آتيك بقول أن يرتد إليك طرفه sai Asu Murkhaya kamo kifta ido sai ya ɗauko gadon ya kawo gabansa shi kaga annabi mursali yayi amfani da wani mutum wali yayi aiki na maziya shi ko yana kan afdaliyarsa yace to in ana ambaton afdaliya ko maziya na annabi ya wuce na kowa
fakat din ijma'an alaihim bila sunya wato annabi dai ka gabatar da shi akan kowa cikin halitta ba tare da ka toge wani ba ya fi kowa idan ka ce annabi Musa ya fi kowa sai ka ce banda annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya fi shi in ka ce annabi Ibrahim ya fi kowa cikin halitta ka ce banda annabi Muhammadu annabi Muhammadu ya fi shi amma an yi zakan muhammadu to babu togewa
تقدم أجل يا خلق عن كل عالم معالمه في الفضل أبقى معالمي بناها جليل لقدر من آل هاشم يلوذ به في العشر أبناء آدم فيوسرهم برا ويوسرهم رعيا تقدم أجل الخلق من كل عالم وذات مكة ijma'i ne ka gabatar da annabi akan kowa ba babu toge guda to tuqaddim lalle ne ka gabatar da shi tuqaddim ajalla ka gabatar da annabi Muhammadu shine fiyayyen halitta ga dukkan alam alamul insi ne ko alamul mala'ikati ko alamul jinni bare sauran wada ma'alimuhu fil fadli abqa ma'alimi ma'alimuhu alamomin mu'jizarsa na sanin abin da yake kai na daraja afkama alimi wato abubuwa na alamomi ne wanzanzu har abada yanzu aka ce ka nemo mana gidan annabi nuhu da kabarinsa ba za ka samu ba ka nemo mana gidan annabi hudu da kabarinsa da masallacinsa ba za ka samu ba haka dukkan annaba gabaki da har annabin kwanan nan annabi isa wanda tsakaninsa da annabi bai wuce shekara ɗari biyar da wani ko shi ba za ka samo gidansa inda ya zauna kai kowa da kowa yanzu duk duniyan nan ba inda za ka samo gidan wani annabi ga gidansa ga masallacinsa ga littafinsa ba abin da ya canja sai annabi muhammad ga gidansa ga masallacinsa ga littafinsa ba canji sauran annaba annabi Musa dai ba za ka nuna gidansa ba ba za ka nuna masallacinsa ba ba za ka ma nuna kabarinsa ba ba za ka nuna littafinsa wanda ba a canja ba akwai littafinsa suna kiran sa tsohon alkawari amma ya sa- ya sha canji da yawa an rarrage an an kakkara an an an caccanja haka annabi Isa littafin da an rarrage an kakkara an caccanja na taba karanta wani littafi na in- suke kiransa Injila akwai wani mutum daga cikin wani ce na na cire abubuwa sun fi ishirin a cikin littafin don ba su dace da ma- da matsayin Yesu ba to wace ka cire na cire abubuwa sun fi ishirin a cikin littafin don ba su dace da matsayin Yesu ba. To inda mutum ya ga inda duk bai masa daɗi ba zai ce don kiyaye darajar wani a littafi ya canju ba na Allah bane.
بناها جليل القدر من آل هاشم Wannan darajoji ko ko alamomi na gidansa da masallacinsa da al'ummarsa da littafinsa da aka rubuta wato shi a jallun rusuli fiyayyen manzanni min ali hashimin daga dangin bani hashim shine ya gina wannan masallaci da wannan gida da waɗannan alamomi wanda ba sa gushewa suna nan har abada يلوذ به في الحشر أبناء آدم shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abnawa adami dukkan ya'yan adam ranar lahira wajensa suke fakewa yawma na kulla unasin bi imamihim ranar da za a kira ko waɗanne jama'a da limamin su wato shine limamin limamai an kira kowace jama'a kowace al'umma da limamin su shi kuma sai Allah ce a sai an yabasa ka rabbuka maqaman mahamuda sai an gama dukkan darajoji sun kare sai mu dora ka akan komai da komai ka zama kai ne mai mukamin mahmudan wa haudan maurudan فيوسعكم برا ويوسعكم رعايا idan sun fake gare shi fa ويوسعكم برا sai ya wadatar da su da alherai wato ya sama musu kubuta daga azabar Allah ya shayar da su alkau- alkausa ya shigar da su aljanna ويوسعكم رعايا kuma ya isan musu da kiyayewa
سواه بكثير من كفور وملهد فهم للردى والبوس في اليوم والغد ونحن بحمد الله في كل مشهد يكن الردى والبوس حبهم فأتانا حبدا حذرا ولا بديا سواه بكثير من كفور وملهد masu fakewa da annabi su tsira su sha alheri din nan a cikin ‘ya'yan Adamu banda fa maƙiyansa su kan ba za su fake gare shi ba balle su samu tsira balle su samu aljanna su maƙiyansa banda su siwa mu muka bihi min kafurin wa mulhidi su wane ne ‘ya'yan Adamu din wanda ba za su samu fakewa da shi su samu alheri ba su ne kafirai da mulhidai kafiri da mulhidi wato akwai ɗan bambanci akwai kafiri domin saboda ita halitta gaba ɗayanta Allah ya mata hawa bakwai ne akwai waɗansu na haske zalla akwai waɗansu haske ya fi yawa akwai waɗansu akwai haske ba za a ce ya fi yawa ba amma akwai haske to akwai kuma waɗansu masu duhu amma a- akwai haske-haske a cikin duhu kamar rana ta faɗi kenan duhu bai shigo ba amma ba rana amma dai rana ta faɗi da hukuncin dare za ka sha ruwa in ka yi azumi akwai kuma wanda suke cikin duhu wanda yake wato duhunsa ya fi duhun na farkon akwai kuma wanda suke cikin duhu baƙi ƙirin duk zai zo maka a cikin karatun suratun nuri wato annabawa gabaki ɗaya haske ne Allah ya ɓoye su cikin sifofinsa in kai imani da Allah baka haɗa masa da su ba ba zai yarda ba. Mala'iku haske ne, Allah ya sa su cikin sifofinsa in kai imani da shi baka yi imani da su Allah ba zai yarda ba. An tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi. To akwai siddiƙai waliyai kenan su kuma haske ya fi yawa ma- amma ba haske zalla ba ne. Da haske zalla ne da su zama ma'asumai amma su mahafuzai ne. haske ya fi yawa sauran mumune zuwa musulmi su kuma akwai haske kowa da irin haskensa akwai mai yawa ah, akwai wanda yake kaɗan to kaga haske uku kenan akwai duhu shi ma uku akwai kuma gasket tsakanin haske da duhu wato kafirai waɗanda suke da littafi sun yarda da Allah sun yarda da annabi sun yarda da tashin kiyama da sakamako amma abin da yasa aka kira su kafirai sun ki wasu annabawa kamar yahudu da nasara to su waɗannan duhun nasu akwai haske ciki domin an yarda mu auri matansu suna cikin wannan hali an yarda mu ci yankan suna cikin wannan hali saboda wannan zumuntar da muke da ita suna da haske amma na duhu kamar rana ta fadi akwai sauran haske akwai waɗanda suke sun san Allah amma ba sa bauta masa wal in sa'alta man kharaqa samawati wal ardi yaquluna Allah in ka tambaye su waye sama waye ƙasa waye ku ce Allah to me yasa ba ku bautar ce ba mu gada ba ma na abudu mu ma ta abudu na abudu asnaman fa nazallu la afifin me kuke bautawa ai dodanni muke bauta kullum haka muka gada to waɗannan su ne masu duhu zalla akwai wanda suka fi su duhu mulhidai kenan mulhidi yadda Allah ya ɗauki annabawa da mala'iku ya ƙunsa su cikin sifofinsa haka ya ɗauki su kuma dahariyawa ko communist ya buɗe halittarsa ya ƙunsa su cikin halitta duk ta inda suka nemi Allah ba sa samun sa in sun dubi sama ma halitta ƙasa ma halitta kudu halitta arewa halitta gabar halitta yamma halitta ba zan koyo ne halitta to su ne a cikin duhu in ka karanta suratul nuri tun daga Allahu nuru samawati wal ardi masduri kam ishkan fi yamis ba har zuwa wadanda kawal a'malun kasrabin fi yadin yasbu zama'an ma'a hatta idza ja'a lam yajidu shay'an wajada Allah indahu fa fi hisaba Allah yusab sai ka je wajen mulhidan sai ka je au ka zulumatin fi barin lujjiyin ya kashe mawjun min fauki mawjun min fauki sahab zulumatun ba zuwa fauka ba su ne communist kenan ba san Allah ba an rufe su da halitta halitta kan halitta duhu kan duhu ba san Allah ba suna ce komi nature take yi komi nature take yi to ga duhu guda uku ga haske guda uku wane ne bakwai su ne munafukai gasket tsakanin duhu da haske munafiki shi kamar ragon ƙuda ne ragon ƙuda rabi fari rabi baki in kana neman bakin rago samo bakin kyalle sai ka ɗaura wurin farin sai ya zama bakin rago in kana neman ya zama farin rago samo farin kyalle ka ɗaura wurin bakin sai ya zama farin rago bai za da kullazi na amanu ƙalu amanna bai za ka rila shi haɗi ƙwari na ma'ako duk inda ya koma sai dace da wurin kaman hawainiya munafiki ne shine gaskiya tsakanin kafirai da musulmi amma mubghidin makiya annan min kafurin din ko mulhidin din wai su kan suna cikin wahala duniya da lahira duniya da lahira kafiri ko yana da mulki ko yana da kuɗi wani lokaci sai bakin ciki ya same shi hana shi bacci da ƙarshe ma ya harbe ya kashe kansa saboda bakin ciki to su kan suna cikin wahala bil yawmi tun daga nan duniya wargaji haka lahira su mubghidin makiya annabi din ba da kiyaye mu ونحن بحمد الله في كل مشهد ونحن أما مو مسويا النبي بحمد الله منا cikin godiya Allah ummatul hammaduna mu masu godiyan Allah ne mun gode wa Allah tunda Allah ya sa mu cikin khairul bariyati yana kiran mu wajen sallah muna ganawa da shi yana wakiltar da mu wajen ciyarwa wa antum ma ja'alakum mustakhlifina fi yana sa mu yi kama da mala'iku da rana a cikin azumi mu yi kama da annabi da daddare sannan yakan ja hannun mu ya kai mu har ya nuna mu ya nuna mana gidan da aka gina masa ya nuna ma inda aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam da inda annabi ya zamani mu da mun gode wa Allah wa nanu bihamdillah fi kulli mashhadin duk a cikin ma a cikin mahalarta muna cikin godiyan Allah ko mahalartar duniya ko mahalartar kiyama ko mahalartar aljanna muna cikin godiyan Allah kullum mu kam alhamdulillah yaqinan rada wal busa hubbu muhammad wannan rada wal busa wato halakan nan da wahalan nan da ta samu mughidi maqiya annabi to mukan hubbu muhammadin son muhammadu sallallahu alaihi wasallama yaqinan rada wal busa zai kiyaye mu hallaka zai kiyaye mu wahala wadda ta samu makiya annabi din nan mutane mu so annabi mutane mu so annabi wallahi mu so annabi ba yadda za a yi mutum ya shiga aljanna in bai son annabi komi sallarsa komi sallar mutum in makiyin annabi ba shiga aljanna ko kaɗan ba zai samu ba domin Allah bai son ibadar wanda yake makiyin annabi ne Allah bai son ibadarsa komin ibadarsa Allah bai karban kyautarsa da zakarsa da komi na ibadarsa bai karba tun da bai san Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka jama'a mu so annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda muke son rayuwar mu shine alherin mu idan mutum ya fi ka mulki kai maza maza ka bi son annabi idan ya fi ka kuɗi kai maza maza ka bi son annabi in ya fi karatu kai maza maza ka bi son annabi in ya fi ka jama'a ko farin jini kai maza maza ka bi son annabi in ka so annabi ka fi kowa sallallahu alaihi wasallam